نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. Yau muna laraba shidda ga wata na rabiu thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da tara ga watan goma dubu biyu da ishirin da hudu ‘yan uwa kamar yadda kuka saba za ku iya kira a kai tsaye don muna shirin ne kai tsaye a wannan ta laraba wadda take tara wadda take shidda ga wata na rabi'u thani za ku yi kira a lambobi guda biyu lamba ta airtel da lamba ta mo a lamba ta airtel mai lamba cis'in da shidda cis'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka illa yan waƙarin bayani game da masu kira a yi ƙoƙarin lokacin kira a kawo da rediyo ko a gusa daga wurin rediyo ka ji magana a wayarka. Lokacin da kake kira idan kana da rediyo a kusa tana ƙara ba a jin mu ba ma jin abin da ake faɗa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Na wuni kuma da?
Lafiya alhamdulillah.
Na wuni lafiya ku.
Lafiya lau daga ina?
Daga nan barguma.
To bismillah.
Tambaya ce gare mu.
ta bismillah muna jin ka
kaman kana da mata ne haka guda biyu haka eh
to sai kaman sun dan gama kaman wanka ne haka eh
to da sai dan gama wanka kaman kwanakin ne ban yawa haka eh
to kaman kaman sai uku ne dai kawai haka to
to eh ka huta daga gidan ɗaya to ɗaya da ka zo gidan da kwanan kwanan ta guda to ya kuma wacce ta yadda wanka to ya ne za a yi ɗaya ne ka yi kwana biyu ko ko wanda ta yadda wanka gidan ta za a koma.
to zai kama radio to muna dai ƙara bayani akan wanda zai kira ya ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kira shine ake jin abin da zai faɗa amma idan akwai rediyo tabbas ba a ji ba a gane abin da kake faɗa muna fatar dai yan uwa za su fahimci haka nan Ah, kuma tun da lamba biyu ce ko ta yar talakin ko ta mabukin mutum iya wannan bai san abin da yin waccan ta fatar Allah sa a dace Ah, yan uwa kamar da yadda bullon muka saba gabatar da ɗan muƙaddama cewa da farko dai mu san a cewa minti goma na ƙarshe sha biyar na ƙarshe za mu tseda ganin akwai jin hudu ba take da alaƙa da abin tauhidi kuma da kitabul usulu salata kuma da labaru na ƙarshe kenan minti dai kusan za mu tsaya ƙarfe shida ba sha ba kwata insha Allah. Assalamu alaikum.
Amin alaikum salam haka na makallah.
Na'am. Assalamu alaikum ina jinka.
Yawwa an ta lafiya.
Lafiya lau alhamdulillah.
Yawwa tambaya nake da ita da Allah.
Na'am.
Wannan sallar asuba tana da lafula ne bayan ta.
To Wannan sallar na haka tana da lafula.
to
Eh saboda ka san na faɗa min sun ce akwai ta lafula ni ne ban sani ba na ce.
kai kai daga na kake daga daga na kake kai?
Daga garmunaki.
To bismillah ya kama radio insha Allah.
To.
To, ka dai wannan ana jin shi da kyau, ma hawatar da kenan sauran masu kira duka za su yi haka wajen kira su kawo da rediyo a lokacin kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Ana barka da yamma.
Barka alhamdulillah.
Yawa, hamuna da Lafiya lau alhamdulillah.
wata samala ta tsaya ta nake da.
Na'am bismillah.
Kama wanda ya sallar magaraba, na zo sallar magaraba kama yanzu zai da riki ba tare da liman ba.
Ha?
Sallah wajen sallah Eh, yake da na yi sallah wajen sallar magaraba to na yi turkushi biyu eh,
kuma na uku da na kawo shi ya na mata ban yi gaita ba.
a magaraba in a ƙarshe ba ka ta ƙarshe ba?
Eh Kuna zama kai?
zama ne ya na zauna da gaita ba.
Ba kai ta ba?
A ne gaita ba kama da na yi turkushi biyu.
Zama na biyu ne ba kai ba kai ta ba kenan.
Eh yawwa zama na biyu gaita ba.
Na gane, na gane.
Ya yi Ya kama radio ka ji insha Allah. Daga ina ne ka ce?
a musu ne daga nan gidan kankiya Ina?
gidan kankiya Ƙasa ina ce?
to nan kato kaga nan kato Ha?
nan kato kato wata jiha ce
na sa- cikin wannan kuma din da magaram to to to na gane to insha Allah n- ka- kama radio kama radio assalamu alaikum na'am na'am la alo alhamdulillah la alo ta barka kana magana da sadiq da suno daga mata daga mata mai zaman tare su bismillah insha Allah Allah malam tafi da ke gare ni game da sallar jawa eh
wasu suna ce da takalmi wasu ce da takalmi eh na gane tambaya ta ta farko ce na na biyu kuma zuwa wurin shiga makwabta eh
na ga wasu ahalu suna suna cire takalmi wasu kuma ba a cire takalmi eh na gane daga baki kofar makabarta zuwa inda ka bari inda za a yi zama eh na gane
na ukun shi kuma in an zo da gawa wasu suna zamane wasu sai a tashi kuma ka wasu ba su tashi eh
yawwa sannan a a a a kai ma kai daya amma mutane da yawa ne duk a wurin ne malam To.
ai hakuri duk a wurin ne wurin sutura ne to shin wani addu'a yi ma mamacin nan addu'a eh wanne annabi ya ce a yi azzamina ake addu'a ko ku a tsaye to shikenan yawa da Allah a yi a yi abu da Allah malam na gode Allah ta alkai to amin Allah ya taimaka ina amin eh masha Allah
To, wannan yana ga tambayar kamata a bada amsa akan su kayan ayi gaba. Sai mas'ala ta tambaya ta harko, ta yadda iya magana matan shi ne ɗaya ya ta- ya kwana a wannan gida wannan sai ta yadda wanka. To, ɗan uwa tun da kwana biyu biyu kake, kenan duk inda ka je sai ka yi kwana biyu, wannan da ka je gidanta ka yi kwana ɗaya waccan ta zo, yaka cike mata kwananta na biyu tukun ka yi gaba gaje wajen mai wanka shi ne tsarin kuran sai mai magana ana iya sallar nafila bayan asuba ko bayan la'asar yan waka ta ta gamu ta rabu akwai inda za a ce an hana sallah ko nafiloli bayan la'asar ba zai nafiloli amma akwai nafila raka'a biyu warta tabbata cikin sai musulun da ruwan ruwawai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu rako'i guda biyu bayan la'asar wannan ya tabbata duk da bai shahara ba wajen jamhur suna ga duka ba a sallah bayan la'asar amma maganai itlaqin nafiloli ne babu amma wata raka'a biyu ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana yin ta bayan la'asar a ruwayoyi kuma ingantattu ta zabu ne dai wanda sabani malamai kan magana kuran kuma bayan sallar asuba ma bayan asuba babu nafila bayan asuba amma wane ne aka ba damar yin nafila bayan asuba wanda ya zo masallaci an har an kabbara ta sallah an shiga sallah ta asuba bai baraka a talfajar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma wanda ya cikin sahabbai yin nafila ta raka a talfajar ga wanda ya zo an fara sallah zai bi limami a yi sallar asuba da shi an kare amma ya canza wuri ya yi gaba ko baya dama ko hagum ya ta da sallah ya kawo rakatul fajar ga wanda ya zo an fara sallah ne tabbata amma nafila haka gurin bayan sallar asuba babu nafila amma wannan mai dalili ana yin ta bayan sallar asuba ko ita ko sallar gawa ana yin su bayan sallar asuba sai mai magana ya bar zama na harko a sallar magruba yan uwa ko duk sallah mai zama biyu ko a zuhur la'asar ko magruba ko isha duk sallah mai zama biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zabura ka miƙe ka tuna ka bar zama na hurko yace kakka dawo ka ci gaba da sallar ka in ka kare sallah gaba daya kayan ka yi sallama eh ka fadi ka yi sujada guda biyu wanda ake ce ma kabar da salam kabil kenan zaka yi baka dawo amma ce da ka zabura kayan ka miƙe ka tuna sai ka koma dan ka zamna ka yi tahiyyarka ka kare komi ka tashi ka ci sallar ka ba kalu ba ba di tunda baka tashi ba amma kada ka mije ka ka dawo to wani a cikin kuskure ya dawo kuma bayan ya tashi ya kwamo ta hiya to wani anan ya yi ƙari ne zai kenan ba'adu salam wallahu alam amma dai ƙa'ida kamata kai dawo sai mai magana ta takalmi a sallar gawa ɗan uwa annabi sallar sanar ruwayu da yawa sai inganta ya sallah cikin takalmi kuma balle sallar gawa ba wani matsala in dai takalmin masu tsirki ne gaskiyar magana babu hani ya ma tabbacin yin hakakin ya halitta in dai har takalmin mai tsarki ne da manzo Allah ce adiba an zo adiba kasan takalmin manzo masallaci ce inda najasa ka goge in ba najasa ka sallacin kanka kenan ba wani matsala da yin sallah gawa da takalmi a ciki wallahi alam sai mai magana an an ga an ga gawa a tashi a kuma he magana shiga ta makwantar takalmi kuma shi wannan magana ce mai sabani wajen malamai akwai masu ganin ana iyawa akwai masu ganin ba a yi amma gaskiya magana mai ƙari mutum kullum ya kauce ma in dai ba ta da ruwa ta kaya tabbas ko baka iya zai rana in dai ba da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam asalin magana ruwa ashabu sunna ko sunna abi dawud ya tabbata annabi sallallahu ya ga wani a cikin makwantai da takalmi iya tiya yace ya sahibi sibtiya in zina alaik kai mi sibtiya hudu takalmanka to wannan kalmar da annabi ruwa ta tabbata ka haka abin da sun da sun ke cewa wannan takalmi ne wanda yake da ado shi yasa annabi ce hudda wasu ce a dukkan takalmi ne kuran idan wurin magana dai a takaice an wa yanzu wani takalmi gare mu su cin sa magana takalmin balka wanda na fata a yanzu wani takalmi bai ado yanzu ba takalmin da ba shi ado a yanzu na gaskiyar magana abin da yi in dai ba ta da ruwa ta kaya ko wani zana maka iyawa ka sa takalmin takalmin ka shi lahiya shi za ta amur bin takamman da cikin fitar ba ya kawo magana amur bin hanbal shi aka tankara ma da makwanta an tankara makwanta ke hudda kalmi shi rike hannu a takaice dai kenan akwai nasi na hudda takalmi a makwantai an ga mutum ya hudda da nasi yayi ba da ka bane bai wallahu a'lam sai mai magana akan tashi in an gagawa wannan mas'ala ma ta tabbata ruwayoyi ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam iya zamanin sahabbai an ga gawa sai tashi har wata ran suka ce Rasulullahi bai hude ne yace gawa ce dai to amma nan hukunci shi ta mansukh da farko annabi ya tashi in ya ga gawa kuma bai zama sai ai ji gawa amma daga baya an shahi hukuncin kamar yadda mai gwanda kaji a kamun lazina albani ya kawo ruwayoyi wanda watan sayyidina ali radiyallahu anhu suna makwantai an zo da irin wannan mas'ala ta gawa wani ya ƙi zama saboda sai an ajiye gawa sai tana da ce ka zamna ya ce a ya ce ka zama ka labari an ƙare da aka ƙare zana'iza sai tana da ce mishi da lanu ya ce mishi abin da ya sa na gama haka da harko a nan sallallahu salama in ya gaggawa iya tashi ma mun tashi kuma an kaga bai zama sai an ajiye gawa mun maka tashi amma yanzu ka annabi ya zamna mu mun zamna kina ta kace dai abun akwai amma daga baya an sha hukunci wannan shi abin daga cikin akan zalatin albani kan mas'alar tashi asali akwai amma a yanzu babu wajibici ko shar'anta in ka gawa sai ka tashi wallahu alam sai magana addu'a akan makwantai wata addu'a ya dace ai ruwa cikin sun abi dawud na wanda ganci bulugul maram sun bin affan daya cikin sahabbai ke na khalifa na uku sun bin affan ke cewa na sallama kana idza faraga min dafal mayt qama ala qabri fa yaqul استغفر لاخيكم وصل له التثبيت فانه الان يسال معنى dai ruwaya cikin sunan abi dawud annabi ya tabbatar da cewa kamar da sunan affan ke bar labari annabi sallallahu alaihi wasallama an an kare janaiza an binne gawa wa kafara iya tsayuwa kan kabari tsayuwa ke annabi zama sai ce ku nemi gafara ga yan uwanku ku roƙa musu tabbacin tambaya ta mala'iku kake ne abin da yake sunna an kare komi da komi na binne gawa sai a tsaya kamar da manzo ke tsaya kan kabari sai a yi addu'a mai addu'a za yi korin Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma Allah gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi haka manzo sallallahu alaihi yi za yi doguwar addu'a kan haka Allahumma gafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma gafir lahu Allahumma arhamu Allahumma sabbitu ai ta mai addu'a ta Allah gafarta mishi Allah tabbatar da shi mai tabbatarwa tambaya ta a domin a kabari akwai tambaya ta mala'iku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada bayanin cewa idan an binne mamaci yan wanda muna fatar ganin tambayoyin da aka yi an ba su amsa wanda yake tambaya na iya tambaya na iya kira ganin mun kare wanda muka ba su amsa kin illa kun karin bayani kenan mu kira na iya kira kayan tseda muna iya ana iya kira takaice da mun kare mun ba da amsa tambayoyin da aka tambaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan cewa in aka binne mutum ana karewa suna ba da baya za a tada mutum a cikin kabari za ta da ka amma tambaya waye ubangijinka man rabbuka waye ubangijinka idan na kware ne ce rabbi Allah assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi
Allah ki ga kamala na'am daga ina
daga nan kan da ne gwamnatin kan ta bismillah
da tafi mamman ne wato na'am sabi bismillah
arafa yana da tambaya ta addini Allah sana sani.
Yawa kamar wanda Allah ta yake da aure.
Eh,
Aure dai suna ne kuma haka ba.
na'am.
To kamar idan Allah ya sa mutum Allah bai ba wa mutum ikon tsaki.
Eh,
Amma kuma sai nake ji wasu malamai suna cewa mutum da duk bai tsaki ba da shi mata ba ya wanke ba. Muna son da Allah ba ma cikin al'amuran.
to,
Ita tambaya ta biyu.
to.
Kamar muna da hatsari.
Ha? Mene?
Mun ba sa sa. Amma kusa ta masallacin juma'a.
Eh,
to yana da kyau wannan malaman mu bi su mana sallah ko ba ko ko ko ga abin da ke
to.
eh Shi ke na kama radio.
yawa to ba matsala ina ina tauraron su da rafi Yawwa, ya kama radio. Na'am. Yanwa mas'alar cewa wanda bai tsari ibadar shi ba haka bace ba a magana yadda ta zo, kuma me ake ce a tsari a shari'a. Akwai tsari na al'ada, akwai shi tsari na shari'a. Al'ada akwai musamman mace idan aka mata arme ta da huta ya kabari. Wannan shine babu nassi na shari'a da ya kawo haka. Domin duk duniya ba matan suka yi tsaro kamar mutanen sallallahu alaihi wasallam amma suna huta cikin sutura. ta bulaguro da shi ta zuwa jihadi ta zuwa anguwa suna huta cikin sutura na'am na'am barka na'am daga yana daga yana ungwal ba ta bismillah
wai kaman idan da zamki da ban wata da aran ma shi wannan saurayin mudu kai ma kuma za ka zo shi man mai daga ba take take ba kuma an toye mudu ya ga da da da to kamar duka kuma da man da da man gida kuma shi ma haka da muke suna da dirka eh ma ya ga bakin wuyan an kyale shi haka nan ci gaba kuma an toye mutu ya da wata mana to
muna da
kenan muna maganar cewa tsari na mata kenan tsari a ce mace sam he mutuwa wani babu shi a shari'a idan wani ce ba matan suka yi daraja suka yi tsaro kamar tsanar amma suna huta cikin sutura ana maka ta za a musu umarni ma cewa ka gaya wa matan ka batan mummunai akan sa hijabi idan alim jalabi bihin su sa su saki cikin cikin kasa ya nabi kul ya zuwa jika wa bana ta kanu sa munina idan ga gaya matan ka da matan mata din munai gaba daya su saki jilbabikin su kasa kenan idan alim jalabi mun ce idan jalabi bina ana sakin shi ha kasa kaga nan a wurin wuta ne a cikin gida za a sa hijabi dan hijabi na waje ne na haka yana takaice dai huta a huta cikin sutura ta musulunci in ta kama huta ya haramta tabarruj din jahiliya huta da ado ana gwada kwalli ana gwada kibri ana gwada damtse ana gwada warwaro sarka wannan shine Allah hana amma huta cikin sutura nasu ya shara bi hana ta ba amma magana mara kishi ba ta shiga ko ina annabi ya ce addu'us lan tukul janna addu'us mai da yus mara kishi mata shi wanda ba ruwan ta je ko ina daga dama suna annabi ya ce bai shiga aljanna aji magana kenan rashin kulawa da kishin mace ba ta doka ko ta gada mata huta ko huta ba sutura wuya kirji a bayanai damtsi a hili to wannan shine tabbas iya cikin hadari amma magana ibada daban ko magana laifi wannan daban wallahi alam sai mai magana ta limamin su bai ko limamin su bisu juma'a dan wa kai dai in dai a garin ku babu liman ango ku sai wannan matuƙa wannan shi ta shafa mai dalilin shi iya ba da dalili a tambaye shi kai dai kakai sallah kai daya matuƙa dan rashin zuwa juma'a da bai je juma'a ba ka san mai dalilin shi wannan baka uzurin zuwa in yin jam'in sallah gaba daya sai dai akwai wanda ka san shi ka amince da shi iya zuwa juma'a iya komai wannan haka bi shi wancan amma ba barin sallar jam'i dan liman bai je juma'a ba dan baka san mai dalilin shi Allahu a'lam sai mai magana akan gulu rushin takwa kwalaba ta essence to yan uwa essence da man gujiya abin za a diba gaskiyar magana a wurin bature litir ba ya ka haba ki ba wannan cikon 'yan gujiya ne daban suna dan gudun tsoron gulu sukan ta haba ki amma asali in ka ce litir mai sunan litir ka saya litir bai kai haba ki gaskiyar magana kuma in dai ba ɓoya bai kai shi mai sayan iya gani ba tauya ba kai a ɓoye iya gani daman bai kai habba kewa ya saya kuma a matsayin litir sai ban gaba da za a ce ballahi ba a ce lahi ne kai gaskiya akan haka ba kai ballahi in dai har kuma litakin ka ce kai ma haka so kuma a zaman litakin da man din da litir abin abin bature yake bai kai wa habbaki ko litir ko budo na ce ashirin ne bai kai wa har daidai dan dabbaki a wajen tsarin bature to yadda in mutum bai sai a wajen shi habbaki kuka yi wannan shine abu amma ta haka kai ba kai ka dauko ka sai da kan litir kuma shi kuma iya gani nan babu lahi gaskiya Allah wa'ala Assalamu alaikum. Ha? Ha?
Talatu Basiru ne daga mata.
Na'am.
Allah har yanzu dai mana an sa mu da mu mutanen mu akwai jahilci da yawa kuma wasu malaman mu suna barin mu da jahilci. Kaga game da akwai malamai masu yin fadakarwa su ce biyar ka in an ta balaga mata a wuri ba. duk abin da ta ɗauko a kan kai.
To, ina jin ka.
To, a kan shi ne muke so da Allah mara a ɗan yi mana bayani da Allah.
To.
Muta su gane abin da annabi yake da sabanin abin da mutane ke ta yi suna danganta annabi da shi.
Eh.
Da hoto shi ne tsara.
Alaikum salam. To, wannan kuskuren wannan magana ta hoto ne ga waɗanda ba sa tace littayi in suka littayi a rubuce ko da daga yahudawa ke ko da daga saru ke na sun ga larabci ya ce haka ne asalin wannan magana akwai wani littayi da aka kawo wannan magana aka ce wa a cikin attaura wai a attaura ne aka kawo wannan maganar idan diyarka ta balaga kamata arme ba dillahin da ta dauko akan ka ba gaskiya bane ba nassun qur'ani Allah subhanahu wataala ya hudi qarara wala tazir wazrata wazir ukhra wani rai bai ɗaukar laifin wani bata yin zina a ce kai a baka laifi illa abu ɗaya ne cewa ka hana ɗiyarka aure ta yi wani abu wannan kai ne sababi amma a ce ɗiya ta balaga da abin da ta yi a kan ubanta wannan ba gaskiya saba ba gaskiya ba ne kuma annabi yana magana ba Allah bai magana ba laihinta daban naka daban inda za ka ɗauki laihi inda ta samu miji ka hana ta arme ka cutar da ta shiga matsala ta kai ga zana to za a baka laihi dalilin ka hana ta sababi ne kai amma haka kurin a ce da ya tabbala goda abin ta kan ubanta wani ba gaskiya bane assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
Allah ya ga jama'a a karan na'am daga ina
daga Maduji Jiga to ƙasa ina ce
eh kasar Kanta ce to bismillah a wuce kilo goma ba tsakanin ta da Kanta gabas da Kanta to to to Mm, to bismillah
eh ba ta hanyar kirla ba na'am
Habibu Muhammad ne da ya dawo to bismillah
wannan tambayoyi wallahi suna mana da shi haka ne
eh kamar bangaren
eh
shari'a bangaren mi ba a jiwa da kyau
kamar bangaren shari'a eh
idan Allah ya sa a bincike laifi ko ya dauki kayan wani ko kuma da ne aka yi sai aka zo aka kama mutum eh
hukuma ta tsara mutum eh
kamar adadin kwana nawa ya kamata mutum ya yi yana tsare sannan a yi shari'a
shari'a ta musulunci
yawwa shari'a ta musulunci ba saboda nijar kasa ce ta musulunci to ka kare tambayar ka
Eh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to eh ka a yi jagwal ko kwado an ka ce shari'ar musulunci daban Nijar duk da ƙasa ce ta musulmi amma ba shari'ar musulunci ba ake don kaka gama abu biyu shari'ar musulunci daban kuma shari'ar da ake a Nijar daban ba ta da alaƙa da irin shari'a ta musulunci gaskiyar magana amma a shari'a ta musulunci abin da shi ne zan iya don ni ita na sani ba ta zamanin sani ba ta turawa a'a a ta musulunci alkali yake neman dalili da aka ce wane ya yi kaza da shaida da komi wannan ya dace da an hana shari'al wanda zai shari'a alkalin zai diba lokacin da ya dace wanda da akwai karin da an kama ba shi ruba kaza alkali bai dauka a musulunci ba a riya mutum haka kurin a ce ya mai shari'a kurin ka ce ya yi kaza ka ce misali ya maka sata ina sh- shaidu guda biyu babu a wajen alƙali bai tsare shi ma ba magana tsarewa sai ka je ka- zai akwai ku ta yau sai ka je ka nemo shaidu guda biyu wanda suka ce ya suka ma shaida ya sace kayanka amma haka babu ba magana tsare ka a gidan- a gidan kasu a tuhuma a musulunci haka akwai wasu ka wasu halaye daban amma irin ta ta zamani ba ɗauce da ta alƙali ko an kai mutum a cikin gidan kaso ba samu layin shi ma sai daga ba za a bincika wannan a musulunci babu wannan wannan ta zamani da take kuma ji a saka gidan kaso ka shekara ma ba san ma me labarin ka amma ta musulunci babu duk da ta ta zamanin ma tana ga wasu zalimcin wasu wakilan ne ko alƙalan suke haka nan kin akwai wanda ya kamata a zo a diba mutum a san me yake ciki a takaice da shari'a musulunci babu ƙa'ida kwana da aka ce kaza kurin daidai gwalgwadon buƙatar alƙali kan binciken mas'ala in ana shari'a shi zai bincika ya yanke muku lokaci Allahu a'lam yan wa takaice muna magana dai akan mas'ala ta eh, nakaca ta eh, ta addini wannan magana da wancan dan waya kawo da yawa haka akan cewa idan mace wata balaga da abin da ta kan ubanta wannan magana ce muku kun ana haɗinta ne an ɗauko ta wurin da ba tushe ba na musulunci kuma ya saba nasin shari'a karara illa yan uwa ana nema uba ko ma'aifa kar su hana ɗiyansa aure sun samu abokan aure da wani abu daban na lissayin duniya shine haɗari kaga a lokacin da ɗiyarka ta balaga ta samu mai santa da aure babu wani dalili na sha'aza ka hana ka hana ta arme kaga a wannan shine in har ta kai ga halin sha'awa ta bar hanya to wannan shine za a kama ka da laihin dan kai ka hana ta ta samu ka hana ta wannan ba dan bauta ba daga wani dalilin aka ga a dalilin hana ta da kai aure wannan akan samu haka nan uwaye dan cutarwa ko wani abu daban na duniya su hana diyansu aure wannan zaka dauki laihi gaskiya amma ba cewa ba kamar da ake cewa wai kuna diyar da ta balaga in mai tai akan ka ta zina akan ka a wannan gaskiya ba haka bane ba kuma ita ma ta Allah zai kama ta kar ta ce shikenan wallahi da ta akan akan ubanta ba gaskiya bane ba in take zina Allah zai kama ki ko da ba kama ki a shari'a ba a wurin Allah ko uquba na duk wanda ya zina mace ko namiji muna fatar Allah sa a gyara yawa kuma duk wannan eh, ya taso ne game da rashin sanin irin abin da yake na shari'a in wa ana ɗauko shari'a halicci haramci daga ƙur'ani da sunna a ce Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kaza ko sahabbai sun yi bayani kan ma'anar kaza ko aya kaza wannan shine amma haka kurin mutum da kaya ce kaza ko a littafi na banu isra'il ko ka dauko littafi magana a taura an ce kaza a ko zabura an ce kaza mu shari'ar mu ta qur'ani ce annabi kan kawo sai labarai suka huce na al'ummin suka huce amma bai zama shari'a akan mu sai abin da annabi ya dora mu akan shi haka muna fatar a gane da bambancin a ce Allah ya ce annabi ya ce da a ce wani wa wasu magabata can kaza aka yi muna fatar a gane addinin musulunci tushen shi ƙur'ani da sunna kuma an ce su ma akan fa'inta ta magabata na ƙware kaka ɗauko aya da ko hadisin ka masa fasara sabuwa tsakar rana naka a ana so ka ɗauko daga tushe muna fatar yan uwa da dai masu kira kamar da dai muka bayani wanda zai kira ya kira kai tsaye don shirin namu kai tsaye ne yana iya kira a lambar da aka bada in mata airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 zero an sosan da ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan lambar kowace kai ko wannan ko wannan kuma ganin lokacinmu mun ce za mu tsira misali kaman ƙarfe shida ba kwata don akwai huduba da za a ji kuma da labaru na ƙarshe shi sa kenan za mu tseda daga ƙarfe shida ba kwata kahin nan ke mutum na iya kira a wannan lamba in har baka samu shigowa ba ina da dama in ce dan lambar ta wacce kenan ko da mun tashi ba lahi mutum ya tambayi abin da yake neman tambaya matuƙa a nan kin bai samu shiga ba ko lokaci ya huce in muka tsera kenan tunda lambar dai tana waje na ba matsala insha Allah yan uwa mas'ala da muke tunkara a yanzu ta mas'alar mas'alar kayan gona ko zakka ta kayan gona zakka ta kayan gona muna maimaita dan lokacin ta ne a yanzu zakka ta kayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya kayyade ba dukkan noma bane ba za a ba da zakka mai sunan zakka sai in ya kai adadi kaza ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam babu zakka game da mai kayan gona sai ya kai wusuki biyar wusuki ko da wusuki guda sa'i sattin ne sattin so biyar ɗari uku haka shi aka ce kenan zakka ba ta kamawa sai ka yi noman da ya kai sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku a yanzu sai mutum ta misalin tiya ɗari biyu da arba'in tiya mai sunan tiya ɗari biyu da arba'in su ne suka kai kenan in kai wannan noma ne kuma ba a gama hatsi tiya ɗari da hamsin dawa tiya ɗari a gama a kowanne a karan kanshi sai in ya kai nisabin zakka kowanne sai ya kai tiya ɗari biyu da amince yanzu misali zaka iya wake tiya ɗari biyu dawa ɗari biyu hatsi tiya ɗari biyu han zakka ba ta hauka ba amma ka samu noma mai yawa don kowanne ya kai to yan wahai dai wani duk da ba zakka ba ta hauka ba idan kana iya yin sadaka dai malada kurin amma mai sunan zakka sai ya kai wannan adadin da aka hudi na tiya ɗari biyu da abin misali amma ƙasa da haka wanda ce matiya buhu guda ya karaba gida goma tiya guda ma zai ce ka raba kwata wanda wannan hudi ne ake ganin wanda suke magana su ake ba su ce ka huda amma gaskiya magana Allah bai dora maka ba zakka ta kayan gona sai kayan noman da ya kai wannan adadin na misalin tiya 240 ko mu ce jan buhu mai tiya 40 guda shidda to kan shine zakka za ta kama ka zaka bada dukkan tiya goma a ware daya in buhunan da yawa duka buhu goma a ware daya ko dukkan dame a ware dame goma a ware guda in noma ne na ruwan sama in kuma noman rani ne to wannan shine duka an ware dame 20 a bara daya ko bahu 20 a ware daya amma in ruwan in noma na ruwan sama ruwan da ba a bar ruwa to wannan shi za a yi daya cikin goma za a bada wannan shine kenan kaga da yawa ga mutane sukan aka dora zakka kuma zakka ta hausa ba a ce sun mar zakka lali ba su yi noman zakka dawa kuma su ce ma an hannu ta ɗaya kai gawa gida goma sai ba haka bane ba Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Daga yana?
Da daga Ubangiji ne da Dabi Mamman.
Ta bismillah.
Kamar bangaren daga hakikan mu manoma ne, ko ba haka ba ko muna taba kasuwanci.
Eh.
Kamar muna bibiyan ba da bai wasu suke sai mutum ya yi biya da biyu da arba'in. Sannan ya fita zakka. wasu kuma suna cewa ko jiya da ma ko jiya hamsin ma ana wuta mata to an rama abubuwan su ce mana to to shi dai amma muna son a ba mu hasken al'amarin yawa shi Assalamu alaikum.
yawa, shi nassin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke shar'anta mana ya mana bayanin abin da yake wajibi kan nassi ne karara na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan zakka ba ta kamawa sai ka yi noman da ya kai wusuki wusuki biyar to wusuki biyar kuwa shi ne duk wusuki guda shi ke ba da kenan wusuki guda shi ne ginsa'i sattin ne to sattin sau biyar zai kama yanzu zai kama maka ɗari uku naka a gaskiyar magana duk wanda zai ce maka hudda zakka a ƙasa da haka tiya ɗari to wallahi kan shi dai kun yawa ko don ka bashi ne amma ba zakka ba ce ba ta shari'a wadda Allah ya ɗora wa mutane nasi na shari'a ƙarara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade sai zakat ta kai misali yana cewa laysa fi ma duna khamsata me yake ta me yake ta me yake ta laysa fi ma duna khamsa awsuqin tabanan wala habbun sadaqa yace babu zakka ƙasa da wuski biyar dabino ne ko duk wata tsaba ce wannan ruwa bukhari ka ta musulmi ya kawo ta kenan dan uwa abin da yake na soshin shari'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam da haka don su ce maka ta 100 ta 100 to wannan ra'ayin shi ne ko dan a bashi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade cha laysa fi maduna babu zakat duna khamsa usuki kasa da usuki biyar to dan uwa idan annabi ya ce babu kaga kenan shi ya dora maka dan ka bashi ne kurin alama to shi kuma usuki usuki biyar duk usuki guda sa'i 60 ne 60 so biyar nawa kin sa'i 300 kenan to amma sa'i bai kai tiya ba don sai mata suka tiya 300 sai muka yi lissafi dai muka kakka auna lissafin da muka yi da muka samu kusalin tiya ɗari biyu da arba'in da haka duk mace ka ba da zakka a ƙasa da haka tiya ka ɗari ɗari na musan kuɗin dai ya ka ba shi dai amma ba dan mazaka ce ba ta Allah da ya ɗora maka wannan shine gaskiyar magana yan uwa muna fata yan uwa ganin lokacin za mu tsaye da a sa ku ji hudu ba kan abin tauhidi kuma sai Allah kai mu shirin gaba insha Allah amma ga ɗaya zan ɗauka na ƙarshe assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da awa daga ina
daga Pedro to bismillah daga
malam muna tambaya ne da Allah azumi ne bare muka na sha guda uku ba da lafiya eh kuma ban rama shi ba har wani ya faddo shi to kuma shine yanzu cikin ko Allah yake so rama an san ya ne To- saka su da abin da yake wajibi tunda dalili kuran karama azumi uku shine wajibi kanka magana ciyarwa eh, ba nan sai bana andaban dora ma kanshi gaskiya magana kuran karama azumi shine wajibi kuran ka tuba ga Allah subhanahu wataala shine wajibi yawa dan uwa na ganin ya kamata mu tsaya sai ku shirari sauran shirin akwai sauran hudu ba insha Allah kuma da labaru a karshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله كما لنا تيو